أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وأولئك مأواهم جهنم وساءت مسيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ قري لنا بهذا المحضر ولتعرف بنظرة تأتي لنا بالظفر إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وساء المصيرا آه alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya sake nuna mana wannan wuni mai albarka a wannan rana mai albarka a wajen ci gaba da wannan karatu a yau lahadi muna biyu ga watan ramadan wanda ya daidai da 1443 hijiriya ta manzo Allah sallallahu sannan ya daidai da uku ga watan hudu 2022 miladiya mun kwana jiya a aya ta tisa'in da biyar yanzu za mu tashi aya ta tisa'in da shida ita ce wannan aya da muka karanta yanzu na lazi da tawafahumul mala'ikatu zalimi an fusu Allah subhanahu wataala ce kaga waɗanda wato mala'iku suka karɓi rayuwarsu suka cika a hannun mala'iku zalimi an fusu wanda suka zalunci kawunansu da zama maka ba su hijira zuwa wajen manzon Allah ba bil maqami ma'al kuffari wa tarkil hijira suka zauna ta da kafirai suka bar hijira kanatul hijira sharɗan fil islam fi bidatul islam a lokacin hijira sharaɗi ne a farkon musulunci wannan mutane mala'iku sun mala'ikun wato masu karɓar rayuka sun karɓi rayukansu ba su samu sun hijira tare da manzon Allah ba a nan garin makka bayan sun mutu shine Allah ke tambaye su ƙalu fi ba kuntum da wani abu ne kuka kasance tare da kafirai ba ku tafi wajen manzon Allah ba alu sai su rika cewa kunna mustal'afina fil ard ai mun zama raunana a bayan kasa ba mu da wato karfin tafiya gogar makka alu lahum al malaika to bihal she malaiku su gaya masu wato zance na zargi na urus da lamarin su a ce alam takun ardullahi wasi'atan ashe kasar Allah ba ta zama yalwa ba ba ta hajiru biya me yasa ba ku hijira ku koma a wata kasa ba min ardil kufri ila baladin akar zuwa wani gari kama fa'ala gairukum kamar da wasu ku suka yi qala ta'ala Allah ya ce saboda haka ba su hijira sun tafi wajen annabi ba faulai kama awahum jahannam makoma su ta jahannama wa sa'al masira makoma ta yi muni man taraka hijira an gane wanda ya bar hijira to wa'adahu bi jahannam Allah ya bi alkawari na narko da samun wutar jahannama saboda haka a lokacin da manzo Allah sai ya samu fatahu makkata daga nan ne sai ce la hijira ta ba da fatahu makkata wato babu sauran hijira bayan an samu fatahu makkata eh walakin jihadun waliya amma dai hijira ya kare yanzu na'am illa almustarafina إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يحتدون سبيلا وأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان يستطيعون هيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا آه الله سبحانه وتعالى sai dai masu rauni waɗanda rauni ya sa ba su yi hijira tare da annabi ba daga cikin mazaje da mataye walwulda ne da yara ƙanana abdullahi bin abbas a wani hadisi na ubaidullah bin abi yazid ya ce samitu ibn abbas radiyallahu anhu ma ya kun kuntu ana wa ummi min al abdullahi bin abbas ya ce da ni da mamana ni a lokacin na yaro mamana ta tsufa to muna cikin raunana da Allah yake faɗi wanda Allah ya istisna'i da mu ya ce ilal musallafina to ni ina ciki in ji Abdullahi bin Abbas eh da ni da mamana duka muna ciki haka yazo a cikin sahih Buhari kitabul janaiz babu idza aslama sabiyu fa mata hal yusalla hal yusalla alaihi haka yazo a cikin wannan shafi na 1357 na ainihin sahihin Buhari to Allah ya ce sai dai waɗannan la yasaduna hilatan wanda ba su da wani iko na samun ƙarfi ko ta dubara na tafiya hijira la quwwata lahum ala hijira wala nafaqa ko ba su da abinci waɗannan kam wala ya nuna sabila ko ba san hanya ba ba su yi shirya zuwa hanya ba ɗariƙan ila arul hijira ba san hanyar da za su bi ba su ta kai su madina waɗannan Allah ya sha zarin su fa ulaika asallahu an yafu anhum waɗannan kam ya kusanta Allah ya rangwame gare su an gane ما قضى لهم بالعفو بل أساء يرجون أن يعفو الله عنه إيه يا قسنت الله وتو أنا قلنا الله يرنغمي غريس وكان الله عفوا غفورا الله مي رنغمي ني مي يوان غفرا الله يمن رنغمي يي من غفرا نعم ومن يهاجر ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى يتي ومن يهاجر في سبيل الله wanda ya hijira a wajen neman ɗaukaka addinin Allah ya yi don Allah ne to ya jirfi al'abli muragaman lallai zai samu wurin hijira mai yalwa a bayan ƙasa kasiran mai yawa wasa'a kuma zai samu yalwa cikin arziki Allah tabaraka wa ta'ala wa'ada kullu wa'ada kulla man hajara Allah ya alƙawari ga duk wanda ya hijira an yudi mahallan wasi'an wa yarzuqu wasukan Allah zai bashi wuri mai yalwa kuma zai azurta shi wato yadda ya so in kulna innal hijra in qadat wanda yake mun ce hijira ta yanke bi fatai makkata wa zalika li kauniha shartan fi islamil abd wa kasancewar hijira sharadi ne a musuluncin bawa wa imanihi da imaninsa walhijiratu la tanqadi abada amma hijira ba ta yankuwa har abada domin zancen ma'awiya da abdurrahman bin aufi da abdullahi bin amr bin asi suka ce innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal wa qala ya ce innal hijrata khaslatani wato hijira tana da ɗabi'u guda biyu ga can ƙasa wanda ke tare da irin nawahamin shi na biyu a ƙasa wato hijira tana da ɗabi'u guda biyu ihdahuma an tahjurar sayyi'ati na farko mutum ya ƙaurace ma miyagun laihuka wal uhra ɗayan an to hajira ila Allah wa rasuli da hijira koma zuwa ga Allah da manzon Allah wala tan qadul hijira ma ma ma ma ma tuqbilat tauba muddin ana karban tuba hijira ba ta yankuwa wala tuzalu tawbatu maqbulatu hatta tadlu ash-shamsu min al-maghrib ita ko tuba ba ta gushewa ana karba har sai rana ta hudo wato daga yamma fa idza dala'at idan rana ta hudo daga yamma ɗabi'a ala kulli kalbi za a sa yunki a rufe kowace zuciya bi mafi da abin da ke ciki wa kafan nasu al'amal a lokacin aikin da mutane suka ya isa haka yanzu a cikin masanad na ahmad min masanad al-ashara al-mubashirin bil janna hadisu abdurrahman bin auf zuhri a shafi na 1581 haka ya zo a cikin wannan na'am to shi ne ce da halafin hijira min mahalil kufri ila darul islam ya shiga daga cikin hijira a bar wato wuri na kafirci a je inda musulunci yake alhijira min albid'a ila sunna akwai kuma hijira a kaurace ma bid'a a koma zuwa ga sunna wal hijira akwai hijira ko min aljahl ila ilm a kaurace ma jahilci a koma zuwa ga ilimi wal hijira akwai wata hijira kuma min mahallin da ufa fi islam a wuri da musulunci ya rauni ila mahallin kauye fi islam zuwa wurin da musulunci ya karfi kullum manin takala min arlin ila arlin duk wanda ya ciratu daga ƙasa zuwa ƙasa li maslahati dini saboda gyaran addini fa huwa muhajirin ila yawmil qiyamah sunan shi mai hijira har ya zuwa ran tashin kiyama yaqulu ar-rasul manzo sallallahu yana cewa hajaru turasu abna'akum majada ku yi hijira ku gadan ma ƴaƴanku da girma eh an gane ko wal ma'u yuksa bir rukudi kuduratan wa yaruqu rawnaquhu idza lam yarkudi wato idan mutum yana yawo kamar da manzo Allah yake cewa hajaru turasu abna'akum majada ku yawo ku hijira wato ku gadan ma ƴaƴanku da me da girma kamar ruwa ne yana kwance waje ɗaya zai riƙa wari amma idan ruwa yana gudu fa zai rika kyalkyali yana kyau yana shaƙi an gane ko wa man yarju min baiti muhajiran wanda ya fita daga gidansa alhali yana mai hijira ila Allah zuwa ga Allah wa rasulihi da manzon Allah hadhihi aya wannan aya ta sauka ne ga jindubu bini da maratul laisi ya zama wato kana shayhan kibar dattijo ne kwarai wa azima alal hijira sai niyan zai hijira fakallafa abidu sai bayansa suka kallafa mai an ya hamilu sai ya ɗauke su ba hamilu ya ɗauki bayin min makata ila madinata daga makka zai tafi madina gashi dattijo ne sosai gashi bayi sun ce sai sun bi shi sai ya tafi tare da su to ana cikin tafiya fa ma tafi dariki sai ya rasu a hanya fa kada da kuffaru ya shmitu na bihi sai kafirai suna mai dariyar kyauta eh wato shine ismi wato menene ake ce mashi kashan mutu ko dariyan keta eh ya suna tuna kenan suna mai dariya na keta su kafirai ba wai ai ga yanan ya kullun suna cewa huwa farra minna wa lam yasil ila rasul ya gudu ya bar mu bai sadu da wanda yake zo zai je wajen sa ba shine manzo din ya ya mutu a hanya hasira marar taini yayi hasara har guda biyu inji kafirai ba wai yayi hasara har guda biyu su kuma sahabbai sai suka rika cewa ya kullun suna cewa laitahu laitahu wa sala oh ina ma ce ya sadu da madina hatta ya ji da sawabin hijira har ya samu ladan hijira to sai aya ta sauka sai Allah ba ruwan sai niyya yake kallo sai ga aya ta sauka Allah ya ce wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah eh duk wanda ya bar gida alhali yayi yayi hijira zuwa ga Allah da manzon Allah sannan mutuwa ta same shi a hanya wannan faqad waqa'a ajruhu ala Allah lalle sakamakonsa ya tabbata wa ka'a ai sabata ajruhu ala Allah sakamakonsa ya tabbata a wajen Allah wa kana Allahu gafurar rahima Allah mai yawan gafara ne mai jin kai to da musulmai suka ji haka fa farihal muslimuna bi zalika she musulmai suka farin ciki suka ce to alhamdulillah Allah ya biya mana bukata wa zalika qaulur rasul wannan shine zancen manzo Allah da yace idza mata ibnu adam in qada amaluhu idan dan adam ya mutu to aikinsa baki daya wato ya dauke sai dai mai sai dai guda uku kamar da zo a hadisin abu huraira da can hamisu na biyu a ƙasa ya ce ana bi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzo ya ce idza mata insanu idan mutum ya mutu in kada anhu amalu aikinsa baki daya ya tsaya ya yanke illa min salasatin sai guda uku illa min sadaqati jariya sai sadaqatu jariya abinda ake cewa sadaqatu jariya wato mutum ya gina masallaci ko makaranta ko ka dasa itaciya ana shan inuwa to ma damar ma damar makarantar nan nan ma damar masallacin nan nan ma damar rijiyar da ka gina ana sha tana nan ma damar bohol da kai ana shan ruwa yana nan to ko wato ko ka mutu wannan ladan fayil din shi yana nan za a bude yana zuwa yana yana saduwa da kai a kabari shine sadaqatu jariya in ji annabi na ɗaya kenan au ilmin yin tafa bihi ko kuma ya ba da ilimi waɗanda ya ba su kuma suna bayarwa an gane ko eh wal التميم زرع ليس يسكو في امرئ يجني فيجني من جناه ويجني shi yana bayarwa can kuma wasu waɗanda ya ba su ma suna bayarwa to idan ya mutu wato sakamakonsa duka duk wanda ya ba da karatu irin nashi daga can za a kai mai ya buɗe mai wannan fayil almajiran shi da ke ba da karatu ana ba su ana ba shi kamasho amma ba za a tauye masu ladan su musu a'a haka nan dai falala ne na Allah zai ɗiba ana kai mai saboda shi ne mu'assas kaga biyu kenan awwalan salih ya da ulau ko kuma ɗanar kirki wanda ya bari yana mai addu'a shi yasa addu'a ga iyaye ba ƙaramin abu bane in iyayenka suna da rai kai masu biyayya in ba kai ma iyaye biyayya ba ka ba arzikin duniya bare na lahira wa qala rabbuka Allah ta'budu illa iya sai ce wa bil walidayni ihsana iyaye a kyautata musu amma ba abota ma kowa sai Allah amma iyaye a kyautata musu har ma Allah ya ce imma an yabluganna indakal kibara أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ɗaya daga ciki ya kai da kai ya tsuha to karka ce mai tirko Allah wa dare malamai suka ce wai ka je kana kwasan kashinsa kana doda hanci kamar ka ce ufin ne kenan in dattijo ya kai ya tsuha alhali shi Allah ya ce in tsoho in tsoho ya kai shekara tamanin sai Allah ya ce ma masu rubutu ku daga ku cire mai alƙalami in ya aiki mai kyau duk yadda ya rubuta amma in ya mara kyau kada a daga Allah ya riga mai ritaya a wannan lokaci to Allah ya mai da uba ko to Allah ya hankuri da tsoho kai tsohon ka kasa hakuri da shi to shi yasa duk wanda bai hakuri da tsoho ba kuma Allah Allah ba zai hakuri shi ma da shi ba zai gama lafiya ba to idan mutum ya mutu ba ya kare kenan babanka ya mutu to kar ka dauka ya kare kenan a wani mutum ya zo jama'a zuwa ya ce ya rasulullahi iyayena sun mutu akwai abin da ya rage kuma manzala ya ce akwai a salawatu alaihi ba a raka masa addu'a addu'a addu'a idan ba ka yi wa babanka addu'a to ba ka ba arziki a kasuwa za ka je ba za ka je kasuwan beji ko a waye gari ranar sallar asubahi na wannan ranar ko da kulhuwar lahu ɗaya ba ka jefa ma ubanka ba da shi ma allah ba zai jefa ba ka je tujejin ka dawo sai dai ka asara ba dai ka ci riba ba eh ba dai ka ji ba babanka ba ka san account number na shi na lahira da ka jefa zai ga alert amma ka ki jefawa to shi ba Allah ba zai jefa ba so da kan babanka ya mutu yi mai addu'a wannan shine sadaqatu jariya to yana mutu yana can kabari zai ga abubuwan suna tafiya laysa la idlaqi idza mata insanu yanqada amalu illa min salasin in ji annabi sadaqatu jariya awwaladin salih yad'una wa ilmin bassahu fi qulubi rijal da ilimin da ya watsa cikin zukatan mazaje ai man ba ta wata raka auladan wanda ya mutu ya bar ƙaƙaye akwai waladul mali abin da annabi yake nufi kenan akwai ɗa na dukiya huwa as-sadaqatu jariya kamar ka gina masallaci da muka yi magana wa waladul sulbi akwai ɗa na tsabo huwa waladul sali ɗa na kirki da uli abayi wanda zai rika ma iyayensa addu'a wa waladul ruh akwai ɗa na ruhi huwa al-ilm shine ilimi da ka bayar allazi basahu fi qulubi rijal wanda ya watsa shi a cikin zukatan mazaje wasaha anna man mata ya inganta cewa wanda ya mutu wa huwa yaqra'u alquran yana karatun qur'ani wa lam yafidhu amma bai haddace ba yukallifu Allahu malakan yutammimu lahu hifdh alquran Allah zai kallafa wato zai kallafa mishi wani mala'ika ya zo ya cika mai haddin an kawo yaro makaranta yana haddan qur'ani sai ya mutu bai cika haddan ba to in ranar tashin kiyama da a tada shi mahaddacin qur'ani Allah zai turo wani mala'ika ya cika mai abin da ya rage sai ya tashi mahaddacin Qur'ani abinda annabi ya ce ke sai tashi mahaddacin Qur'ani fala hada in kada al'amaru inda al-maut la yakunu illa min liman la niyata in kaga aiki ya tsaya in mutum ya mutu to ba niyya mai kyau amma akwai niyya kana da niyyar yin abu ka mutu da wannan niyyar to kuma wannan niyyar ita zai sa fayil ɗinka ba za a rufe ba amma man kana fi amalin yanwi al-istimrar alayhi wanda ya niya a cikin aiki zai dinga tabbatar da shi an gane ko faqadahu al-maut sai mutuwa ta tsaye da abu wa inna la tabaraka wa ta'ala yakmulu hulu fi ya fara tafsirin qur'ani bai cika ba sai mutuwa ta zo to za a tare da shi ya cika wannan wannan tafsirin qur'ani ko ya fara karatun qur'ani ne yana tilawa yana yi yana yi yana yi yana yi yace zuwa kwana kaza zan sauka sai ya mutu to za a tada shi ya ya cika wannan saboda niyya niyya ake amfani da ita niyya Allah yana amfani da niyya ne ina fatan gani fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yakulu lahu alquran qur'an qur'anun zahirun wa qur'anun batin shin yace qur'ani kala biyu akwai qur'ani na zahiri akwai qur'ani na batin alqur'anu zahir huwa allazi allazi huwa allazi naqra qur'an na zahiri shine wannan da muke karantawa idan shagala al-insanu bi tilawati al-qur'ani wa mata qabla hibbi al-qur'ani idan mutum ya shagaltu da karatun qur'ani sai ya mutu bai haddace al-qur'ani ba an gane ko ya amuru maulana malaka ubangiji wato shugabanmu zai umarci mala'ika ya kamuna da hujjar qur'an wato ya cika mashi wannan hadda fa yi asu yau mal kiyamata hafizan hamina likita billah za ta da shirin tashin kiyama mahaddacin alqur'ani mai dauke da wato littafin Allah izan kullu amali salih dahilin fil qur'an duk wani aiki na kirki ya shiga cikin ainihin alqur'ani man azama ala jihad wanda ya niya a kan jihadi wa mata sai ya mutu an gane ko walam yansa kamilu bai alhali bai cika ba an gane ko kuma wa man kharaja lil hijra wanda ya ci saboda hijira walam yasil alhali bai sadu ba da inda zai je ko kuma wa man kharaja lil dalami ilmi wanda ya wuce saboda neman ilimi shi ma sai bai kai inda zai je ba to kullu hada sai kamulullah duka wannan Allah zai cika musu ta'ala kai ba su yawon kiyamata kamilan za ta da shirin tashin kiyama ya cika washi alfab wannan yalwa ne na falala na Allah Allah mai yalwar falala ne wai za zarurtu
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن كفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت دائبة أخرى ولتأت دائبة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تخبرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فليميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مدر أم كنتم إن كان بكم أذى من مدر أو كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أدى للكافرين عذابا محينا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناه أن تقصروا من الصلاة أن تقصروا من الصلاة إن كنتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إذا كنت فيهم أقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك يأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فلتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه وليأخذوا هجرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تفضلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جنى عليكم إذا كان بكم أذى من مقطع أو كنتم مرضى أن تلووا أسلحتكم وخذوا هجركم إن الله أدى للكافرين عذابا مهينا آه الله سبحانه وتعالى wannan sallah ana salatul khawfi ne ake so a bayani ana Allah ya ce wai za larabtu filalli idan kun yi tafiya ai safartun filalli kun yi tafiya bayan ƙasa to Allah ya ce falanshi alaikum junahun ba ku da laifi an tafsiru min salat ku yi kasar sallah ai bi an turduha min arba'in ila sanatayn daga raka'a hudu ta koma raka'a biyu kasar kenan in kuntum an yaftinakum alladhina kabaru idan kuna jin tsoron kada wato kafirai su fitine ku kai ma'ana yanalukum bi makruhin su same ku da abin ki ku zo bayan kun yi sujada su zo su kakkashe ku to to shi ne Allah yake so ya nuna yadda za a yi sallah amma duk da haka ba wai sai akwai salatin sai ana yaƙi ake ƙasar ba a'a wani ruhusa ne Allah ya bayar yana a wani hadisi ne ala dan umayya a can hamish na biyu a ƙasa ƙala ya ce kultu bi umara ina haɗa na ce ba sai na umar ɗan haɗa laisa alaikum jinahu an tafsiru min salati in kintu an yamtu na kuma lazina kafaru eh faqad amina nas to sai ga mutane sun samu aminci to yanzu yaya za a yi kenan fa ƙala sai umar ya ce ajibtu mimma ajab ajibtu mimma ajabtu minhu ni ma ina mamaki a irin wannan abin da kake mamaki to amma ni wasu altu rasulallah sannan wadda ce ni na je na tambayi manzo Allah an zalika fa qala sai manzo Allah ce sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum faqbalu sadaqatahu wannan sadaqa ne Allah ya ba ku kawai don haka ku karɓi sadaqan shi ba wai sai ana yaƙi ake kasaru ba a'a abin da ayan ne ta zo a haka amma ko ana cikin aminci tafiya ta kai arba'atu burudin eh marhalatani zango biyu ana mata kasaru saboda mai sauƙi ne Allah ya bayar ba dole sai an je yaƙi ba ake yin ƙasar eh la mafhuma da bayyinatu sunna sunna ta bayani annal murada bi safr dawil huwa arba'atu burudi burudi hudu an ce shi baridu wato salasatu amyal mil uku an gane ko a wato farsayi hudu shine burdi daya mil uku shine farsahi daya an gane ko ehe shine farsahi guda daya eh kamar yadda ya zo mil uku farsahi guda daya to idan kaga farsa ya zama sha shida farsahi sha shida mil kuma a burdi guda hudu farsahi sha shida mil arba'in da takwas to shi ake makasar in tafiya ta kai haka wajen marhalata ne shine zango biyu walau bila haufin ka gani ko da ba tsoro akan makiya asuru ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabai sun kasaru karayi alhamdulillah sadaqallahu alazim kurakurai da muka yi cikin wannan karatu Allah shi yafi a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ya saka ma iyayenmu da malamanmu da shahannanmu Allah ya saka musu da alhairi alhurmu manzo Allah sallallahu alaihi mu Allah ya zauna da ita lafiya ka shakka shi sace sace bala'o'a da ke faruwa a wannan ƙasa Allah ya dauke mana alhurmu wannan wata mai albarka Allah ya kawo mana canjin rayuwa Allah ya kawo mana canjin lamari Allah ya fitar da mu cikin kunci da damuwa da talauci alhurman manzo Allah sallallahu alaihi wanda ya dauki nauyin wannan karatu Allah ya saka mashi da alkhairi ya biya bukatunsa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati innahu kana ghaffara wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu